الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا kun jina magana da Hausa yau ko ya zama zunubi yau sha yau 27 ga watan Shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da a 27 ga shawwal 17 ga watan biyar shekara ta 2023 haka ne ko a wannan makaranta ta alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa a garin kaduna a wannan lokaci na bayan sallar la'asar babban makasudin haɗuwanmu da ku a wannan wuri shine domin karanta wannan littafin da ke hannunku mai tarin albarka wato adabu ɗalibul ilm adabu ɗalibul ilm ladubban ɗalibin ilimi mai neman ilimi mai amfani ilimin da zai tsiratar da shi duniya da lahira na babban malami abdul muhsin bin muhammad al-qasim abdul muhsin bin muhammad al-qasim malamin da ya rubuta wannan littafin mun taɓa yin da tarjaman shi ba za a ce tarihin shi ba saboda yana raye ɗaya ne daga cikin limamin da suke limanci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan ma yanzu gaba ɗaya bai ko gida bai zuwa ya tare a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya abin da yake kawai rubuce rubuce da karantarwa a mun sanya shi ya zamto sharadi duk ɗalibin da zai gama makarantar Al-Faruq Islamic Academy a yanzu lallai a karantar da shi wannan littafin saboda ku yanzu mun zo gaban bankwana da ku mun zo gaban da za a yaye ku mun zo lokacin da kusan za ku za mu rabu da ku so muna so ya zamto mun ba ku wani guzuri wanda zai taimake ku ilimin ku yi albarka bayan gamawan muna so ba ku abin da ko da ba ku tare da mu ya zamto inda za ku je a duniya a ga mutanen kirki irin waɗanda Allah da manzansa suke so kuma suka asalin wato yarda da su ce yasa sai ku gode ma Allah da kuka zamto ku ne set na farko da aka fara wannan tsarin da su wasu sun yi graduating daga makarantar nan sun tafi amma ba su samu wannan martaban ba so daga baya tunanin da fikira ya zo mana so da haka abin da nake so da gare ku shine na farko mai da hankali a cikin duk abin da za mu karanta saboda wannan littafin da kuke gani a hannunku muhimmancinsa yana da tsananin fa'ida kwarai da gaske da hannuna na je har masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na samu littafin a Madina na dade ina ajiye da shi ina tunanin inda zan karantar da shi ƙarshe sai na zaɓi ya zamto ku na koyar da ku littafin kuma abu na ƙarshe shine ina so ya zamto duk wanda zai fita a hannunku akwai wani littafi da zai zamto na karantar da shi wannan littafin daga bango zuwa zuwa bangonsa ustaz zai kyau da akwai fensil zai kyau ko ni ɗalibi akwai fensil a hannun shi ko da zuwa gobe eh duk suna da shi ko kalamin rosas abinda baka gane ba ka rubuta alaman tambaya a wurin abinda ka gane ka amfana ka rubuta karatu ne lami na na ɗalibai karatun zai zama tsaka-tsakiya saboda yanayin lokacin duk ranar laraba kaɗai za mu rinƙa yi sau da aka ina bukatan idan kun koma gida idan kun koma gida ku yi muraja'an wannan karatun an fahimta ko ku yi muraja'an karatun za mu tura ma iyayenku audio din ga wanda za su yi muraja'a gida su sake bin audio kafin wata laraba din ina fata an fahimta ku yi kokari ku yi aiki da duk abin da ke cikin littafin nan zai shiryatar da ku riko da shi zai kai ku zuwa ga darajar duniya da lahira babu wanda zai aiki da abin da ke littafin nan face sai a duniya iyayensa da al'ummar musulmi gaba ɗaya sai sun yi alfahari da shi ina fata an fahimta sau da haka insha Allah za mu yi ma littafin karatu tsaka-tsakiya in yace tsaka-tsakiya ba za mu yi sauri a karatun ba kuma ba za mu yi a hankali yadda lokaci zai kure ba saboda kuna da sati goma ne kadai zuwa ku graduation saboda haka littafin ga ɗaya bai kamata ya wuce darasi goma ba har mu gama shi an fahimta na'am na faɗi sunan littafi azabu talibul ilm ladubban ɗalibin ilimi adab jam'i ne na mene al'adab ko eh ladubba ma'ana halayen da ake so kai kwalliya da su wanda Allah zai so ka sanadiyansu abinda in kai ilimin ka zai albarka zai fito da darajar ka zai fito da darajar iyayenka zai fito da darajar al'ummarka so ba mu san dalibi ya gama makarantar nan kuma ya zamto ba shi da tarbiya bai da girmama mutane wannan yasa har a cikin ku akwai wanda mun kore shi ba zai yi graduating tare da ku ba saboda rashin ladabi ina fata an fahimta so wanda muka kula bai da ladabi bai da girmama ilimi da malamai da sauransu to ba za mu zauna tare da shi ba gara ya tafiya ma ce shi ba ɗalibin mu bane ya fi mana sauki amma duk wanda zai ce ɗalibin alfaruk ne shi to muna so da an gan shi a ga natsuwa da ilimi da tsoron Allah tare da shi Allah ya muku albarka a malace bismillahir rahmanir rahim ya bude da bismillah saboda koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sakonnin da yake tura ma sarakuna da manyan mutane idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai aika ma sarakuna da sako ko makamantansu yakan bude da bismillahir rahmanir rahim ina fata kun gane sai malace al muqaddima al muqaddima shine gabatarwa da Hausa introduction da turanci amma a larabci idan aka ce muqaddima an samu kalman ne daga sahun sojoji masu zuwa yaki kuna ganewa sojoji da suke zuwa yaki annabi sallallahu alaihi yana da formation da yake yi a wurin yaki wani lokaci na yin arrow formation sojoji sun fi fahimtar wannan shine in an zo yaki kaman ga musulmai nan da yawa aka sun zo sai annabi sallallahu alaihi jera su haka kun gane za su zo su buɗe a haka su faɗi sahunsu to waɗannan wanda suke kan tsinin na nan na gaba wanda daga su sai makiya da su ake fara wani lokaci annan sulasu yana sa sahabbai a irin wannan sahun da na gaban sun fara yakin sai sauran su fashe su zagaye kafirai sai su haɗa su a tsakiya su kashe su kun fahimta ko wani lokaci kuma yana yin su sahu sahu kamar yadda ake sahun sallah in wasu suka yi ruku'u sai wasu su rinka harbi in waɗanda suka ɗago daga ruku'u sai na bayan su su tafi sujada sun na tsayin su ci gaba da harbi ina fata kun gane to waɗannan dai na gaban wanda su ne a farko sun fi kowa fuskantar hatsari kuma galibi sun fi kowa ƙarfi da sauransu su ake ce ma muƙaddima ma'ana su ne ‘yan gaba-gaba kun gane ko to wannan ya sa aka ce al-muƙaddima gabatarwa ma'ana zan faɗi bayanin wannan littafin da ke hannunku zan muku bayanin abin da ya kunsa a mukaddima kowane malami yake bayanin duk abin da littafin shi ya kunsa ko littafi ne idan ka siya ba, kana sauri ba za ka iya karanta shi duka ba ana so ka karanta abu biyu na farko shine alfaharis table of content ka karanta menene content na littafin sannan ka karanta introduction shine mukaddiman littafin duk abin da ake so a yi a littafi a cikin mukaddima malami yake faɗa kuma a cikin mukaddima ake gane ƙarfin ilimin malamin da ya rubuta littafi ina fata kun fahimta so wannan shine malice alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai in aka ce alamin jam'i ne na al'alam al'alam kulli ma siwa Allah duk wanda ba Allah ba shine alam taliki kaman mu mutane kaman aljanu dukan mu alam ne ina fata an fahimta ma'anar rabbu kuma shine in an ce rabbu wanda ya fara yin halitta kafin wani wanda shi ke yin halitta shi ke azurta halittan shi ke kashe halittan kuma shi zai iya sa dawo ma halittan da ranta ba wanda ko zai iya wannan face Allah shi yasa ya ce rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma an gane ko to ar rabbu rabbul alamin ubangijin talikai sai ma lace was salatu was salam tsira da amincin Allah tabbata ala nabiyyina muhammadin ga annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa'ala alihi da alayensa, alayensa na farko su ne iyalansa da ‘ya'yan shi, kun fahimta? Sake ce ma'ali Muhammad, iyalansa suna ciki suna na Aisha na na Hafsa dukansa matansa guda tara din nan ko makamancin wannan dukansu Ali Muhammad ne sannan ƴaƴansa suna ciki sannan kuma akwai wanda ba familin shi bane amma ya shiga cikin Ali Muhammad shi yasa nake muku wannan bayanin shine wane Salman al-Farisi Salman al-Farisi daga jin Farisi ka san dan Faransa ne ba Balarabe bane Salman baban shi sarki ne saboda yana kokarin karatu malamai suka rinka gaya mishi duk malamin da ya ina koyar da shi sai ce ni rayuwa na ta kare ka tafi ƙasa kaza akwai wani malami in yazo ya koyar da kai shi ma yazo rasuwa ce ina ga rayuwa ta ta kare ka tafi har na ƙarshe ce ina ga dukan mu mun kare a duniya sai dai ka je wani gari mai tarin dabino ana ce mai Yathrib Madina kenan ka tafi Madina ka jira akwai wani mutum za a aiko shi ya mai kwatanci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai cin sadaka in ka ba shi sadaka bai ci amma in ka ba shi kyauta yana mene yana ci sannan akwai tambarin annabta a gadon bayan shi Allah ta'ala ya mishi wani stamp na annabta a gadon bayan shi a takaice Salman al-Farisi ta yawo har sai da dan sarki ne shi amma sai da ya koma bawa har aka siyar da shi aka shigo da shi garin Madina a matsayin bawa yana Madina ya ji labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya je imani da shi din na suke muku ne an zo tarihi za ku ji me yasa mun gina magana alihi ne alil bait ko da yazo ana introduction kowa yana ana ta'arifi kowa na fadin shine wani wannan yace sunana Abdullahi bin Uthman ma'ana Abubakar Siddiq asalin sunan sayyidina Abubakar Abdullahi sunan baban shi Uthman Abu Quhafa amma na ce mishi Abubakar ne Siddiq sai ku rubuta na san ba ku sani kun gani shi yasa an ce kowa ya zamto akwai pencil a hannun shi asalin sunan sayyidina Abubakar Abdullahi bin Uthman cikakken sunansa kenan to wannan yace ni ne sayyidina Abubakar dan kaza dan kaza wannan yace ni ne Umar bin al-Khattab wannan yace ni ne Uthman ibn Affan kowa na fada da aka zo kan Salman al-Farisi da aka zo kan Salman al-Farisi sai ce ana Salman ni dai suna na Salman kallimi fil kalma allima yace ana Salman ni ne Salman al-Farisi ibnul islam ɗan gidan musulunci ya ce laisali abun siwa ban da wani baba in ba musulunci ba ba kowa ya ce baban shi wani ba baban shi wani to ya ce ni musulunci ne babana in ba musulunci ban da kowa a matsayin baba to a daidai wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi rungume shi yace salmanu minna ahlil bait salmanu daga yanzu ya zama cikin mu ahlil bait to da kace allahumma salli ala muhammad kana cewa wa ala ali Muhammad to Salman al-Farisi ya shiga duk da shi ba dan uwan Annabi sallallahu alaihi bane na jini ina fata an fahimta to shine anan mallai ce wa alihi da alayansa wa sahbihi da sahabbansa wane ne sahabi sahabi ku rike as-sahabi shine mallaqiyan nabi aka ce sahabi kullu mallaqiyan nabi duk wanda ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ku rike da kyau kar ku ce wanda ya ga annabi wanda ya haɗu da wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ganshi ba akwai wanda ya haɗu da shi amma bai ganshi da ido ba kamar Abdullahi ibn Ummu Maktum makaho ne baya gani amma shine wanda Allah ya saukar da abasa wata walla an ja'ahu mene al-a'ma Abdullahi ibn Ummu Maktum ne ibn Kathir aka ya faɗa kullu man laqiya nabi duk wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi yana mai imani da shi akwai wanda sun gan shi da ido amma ba sahabbai ba saboda ba su imani da shi ba kun gasa abla ibn maktum ya haɗu da shi amma bai gan shi da ido ba in an ce bayanin ya furfuran gemu a nan sulasula yake ya tsawon shi ya kalan shi ba zai iya bayani ba zai ce an ce kaza ne amma ya haɗu da shi kuma imani da shi to wanda ake ce masa sahabi shine kullu mallaqiyan nabi duk wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi yana mai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wa mata fil islam sannan ya mutu a musulunci kuna jin wannan duk wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu a musulunci bai ridda ba to shine sahabi saboda akwai waɗanda suka yi ridda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kamar wani ana ce mishi ar-rajjal ibn unfuwa kun ga daga wannan ka'ida ya fita daga sahabi shi ba sahabi bane an gane to shine wannan addu'an malai ce da sahabbansa ajma'in gaba daya ya ce gaba daya saboda akwai da ƴan shi'a suke zagin su akwai da ƴan shi'a ke cewa ba ruwan su da su kamar sayyidina Abubakar da Umar da Nana Aisha radiyallahu anha 'yan shi'a na zagin su shi yasa suke mummunan ƙarshe ina fata mun gane a garin zaria ko ni dan shi'a da ya rinka zagin na na'isha har ya fito aka yi mubahala da shi aka yi tsineniya su ce idan sunna gaskiya ne Allah ya tsine musu yan shi'a yan sa'alu suna suka ce idan shi'a gaskiya ne Allah ya tsine mutumin da ya jagoranci wannan la'antar da ya rasu a tudun wadan zaria sai da jikin shi ya rinka wari kamar mushe da za a wuce da shi zuwa makabarta wari yake yi ba wanda suke iya tsaye wanda suka kai shi ma makabartan ba tuce mutum uku ba kowa guduwa yake ya rube ya rube kaman mushe wallahi kai ke wari shi kuma ya shiga yace dan abin da ahlus sunna suke kai ba ƙarya in gaskiya suke kai Allah ya tsine mai sai gashi ya rube sanda ya mutu a cikin wadan zariya wannan ya faru kun fahimta ko to ba a zagin sahabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tasubbu ashabi kakku kuskura ku zagi sahabbaina inda ɗayan ku zai ciyar da dutsen Uhud akwai ne taba zuwa saudiya cikin kwanan so Allah ya sa ku je wata rana in ka yi ku jira ga dutsen uhud katon dutse ne annan sulasulen ce da za a mai da shi gold ka ɗauka duka ka ce ka ba musulunci fi sabilillah idan sahabi ya zo ya kawo lokal ɗin shinkafa ko wake to Allah ladan shi a wurin Allah ya fi na naka da ka bayar da gold gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zage su ya zama fasiki duk wanda kuma ya ce sahabi kafiri ne to shi ne kafiri a wurin Allah haka manzala sulasu ya faɗa Allah shiryar da mu mala ce amma ba'adu bayan haka fa inna ta'limal ilmi lallai koyar da ilimi fa ka sani inna tabbas ta'limal ilmi koyar da ilimi Allah ya baka ilimi har ka koyar da wasu min muhimmatin rusul wannan yana daga cikin ayyukan manzanni wane ne manzo wanda Allah ya mishi wahayi ya ce je kira mutane su zo su bi Allah kun gane kama annan sallallahu alaihi wasallam sanda aka saukar da ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfa har aka gama suratul muzammil shi annabi ne ba manzo bane shi har sai da Allah ce ya ayyuhal mudaththir ya ka wanda kake boye sakon da muka gaya maka na musulunci kake ɓoyewa ka bauta ma Allah ƙumfa anzir tashi ka je kai ma mutane gargadi cewa ƙumfa anzir daga nan sai zama manzo an ƙara mai daraja da rank kun gane ko to saboda haka manzo ya fi annabi daraja to manzanni waɗanda su ne manyan masu matsayi a wurin Allah duk wanda Allah ya bashi ilimi yake koyar da mutane ilimi ya zama mai koyar da ilimi to min muhimmatin rusul yana aiki irin aikin manzanni Allah ka samu a cikin su qala ta'ala an ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya faɗa dangane da annabi ibrahim Allah ya aminci a gare shi yace rabbana annabi ibrahim yace rabbana wab'ath fihim rasula ya Allah ka tayar ko ka aiko fihim daga cikin ƴaƴana waɗanda zurriyata ka aiko da rasulan ka zaɓi wani manzo a cikinsu ka aiko shi minhum daga cikinsu me zai yi in ka aiko shi yatlu alaihim ayatika wanda zai zo ya rinka karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitab kuma ya sanar da su alkitab ma'anahu alquran ya koyar da su alqur'ani saboda alqur'ani daga cikin sunayensa akwai alkitab alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi mene alkitab walam yaj'al lahu iwaja to yu'allimu yu'allimuhum alkitab ya koyar da su alqur'ani masha Allah Allah fi karfin Allah karba addu'a mu wal hikma al hikma anan suka ce as sunna malaman tafsiri suka ce ma'anar hikima anan shine hadisi ma'ana sunna wayuzakkihim kuma ya tsarkake su ma'anan tsarkakewa shine ya koya musu kyawawan ɗabi'u masu kyau innaka antal azizul hakim lalle ya Allah kai ne al aziz mabuwayi al hakim kuma mai hikima ma'ana buwayanka zaka iya aiko da abinda na roƙa zaka iya amsa mu sannan kuma cikin aiko su akwai hikima malai ce waja'ala Allahu rusula qudwatan li ghairihim waja'ala Allahu rusula kuma Allah madaukakin sarki ya sanya manzanni ƙudwatan su zamto abun koyi lighairihim ga wasu wanda ba su ba kun gane ko Allah ya sa manzanni da annabawa ya zamto su ne mutane za su rinka gani suna koyi da su daga maganganunsu da shigansu da ayyukansu da mu'amalansu da ibadansu ina fata kuna ganewa shi yasa za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam komai nashi sai an je an bincika komai in yi atishawa ya yake atishawa kun fahimta in yi atishawa me yake cewa ya ce duk wanda ya atishawa ya ce alhamdulillah ka ce mai yarhamukallah idan bai ce alhamdulillah ba ka kyale shi kai shiru har sai ya ce alhamdulillah ko ka ce ya ce alhamdulillah sannan ka ce mai yarhamukallah idan ya mutum ya atishawa so uku in ya na ɗaya ka ce mai yarhamuka ya ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah ya amsa ya na biyu ya faɗa ka faɗa ya na uku idan ya tsake yin na hudu sai ka ce shafakallah Allah ya baka lafiya ma'ana atishawan kan ta zama coronavirus mafhum an gane ko to kaga wannan duk shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam ne sannan yana daga cikin shiryan shi har kasuwa an bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka ga yake kasuwanci idan muka je kai ciniki da mutum kuka gama ciniki ka sayar min eno dubu ɗaya eh ka siya eh na siya zaka kawo min kuɗin eh zan kawo maka idan ka yadda mutum ya tashi daga wurin ko can ya je dawo ya zauna ba kai saka warware wannan cinikin ba amma yana zaune kai tashi kace kai abin nan ba zan iya ba gaskiya na tuna sai dai 1100 zan iya siyar ma to za iya canza cinikin ku tattauna ko ya baka hakuri ka siyar mai ko dole sai ka cika mishi amma matukar ya tashi ko da can ya je dawo ya zauna a wurin to shikenan kaga wannan shirya ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama haka shiga gida me yake fada in zai shiga gida me yake fada in zai ta ba fa za ka kashe fankan nan ba wallahi sai dai recording ɗinka ya lalace da matsala zafin nan yayi yawa ka sayan da za ka yi kayi haƙuri kawai murya na ya fi ƙarfi ya fi shi ƙarfi ko kuwa muna jin zafi da ya kayi haƙuri tun da dai ba ƙaran jan ba ne so saboda haka ina fata an fahimci wannan sannan don sulasun an bi shi makabarta an game yake a makabarta ya yake addu'an shiga makabarta kanta ya yake in zai mamamace addu'a sanda mutum ya rasu za sa shi a kabari me ake yi ya ake yi ya ake sa mutum a kabari za mu je ziyarar makabarta ran lahadi ba insha Allah za ku gani za ku ga yadda ake sa mutum a kabari za ku ji abin da ake faɗa za ku ga yadda ake sa mutum ɗin ma kansa to kaga wannan duk yana daga cikin wato abin da Allah ta'ala aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dai zanto abin koyi da mutane mun fahimta sayyidina Umar radiyallahu anhu yana gida sai Abu Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara yadda a gare shi yazo yayi mai sallama so so uku sayyidina Umar bai amsa sallama ba yana cikin gida saboda yana da uzuri kai Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sai juya ya tafi yana juya sai sai dan Umar ya fito cewa ke sallama aka ce Abu Musa al-Ash'ari ya ce a ya ba kai hakuri ba ka tafi sai ya ce a ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai sallama uku ba amsa ba to mutun ya tafi kawai sai na Umar sai shaki Abu Musa al-Ash'ari ya ce kai annabi ya faɗi wannan ya zaka ce an ya ce a to ai ba faɗa bane hujja ne tunda na ce ya ce kai sai ka ce bai ce ba mu je kuma a tambaya shikenan sai na Umar ya ce su tafi suka je suka taru sahabu suka samu sahabbai sun taru suna zaune sai na Umar ya ce dan Allah ina hada ku da Allah me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya sallama uku ba amsa ba sai sahabbai suna kallon juna a ya kai sai na Umar bai san wannan hadisin ba sai suka ce kai waye dan karamin yaro a cikin mu waye Somalia ajin Abdullah Ahmad Ahmad Usman ko Abdullah Sule to kawai sai a ce ina Abdullah Sule kun fahimta shi ne fi kowa ƙananan shekaru ko sai da yanzu sai aka ce me annan sulasulan ce game da wanda ya sallama uku ba amsa ba sai ce annan sulasulan ya ce aka yi sallama su uku ba amsa ba mutum ya tafi shi ne sai na umar ya mamaki kun ga me yake nufi annan sulasulan abun koyi ne a wurin duniya baki ɗaya sabai na koyi da shi a komai nashi shi ne anan ma yake faɗa sai ce ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce ula'ikan lazina hadahumullah manzannin nan da na aiko su su ne waɗanda Allah ya riga shiryar da su fabi hudahu muktadi don haka dangane da irin shiryarsu kuma ku yi koyi da su wa amarna bit ta'assi bi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala ya umurce mu da mu yi koyi da manzanmu sallallahu alaihi wasallam faqala domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laqad kuma haƙiƙa tabbas kana lakum fi rasulillahi ya kasance ku dinnan dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da uswatun wani abin da zaku koya a tare da shi kuma abin da zaku koya a wurin sa dinnan hasanatun abu ne mai kyau wanda in kun yi ni Allah zan so ku in dai kun ruko da shi to ni zan so ku amma fa ba wanda zai iya koyi da shi face liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda yarju yake fatan samun rahaman Allah wal yawmal akhir da kuma wanda yake fatan samun rahamar da ake samu a ranar alkiyama ita ce aljanna ma'ana ba mai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face wanda mene asalin yake fatan samun yardan Allah shi yasa za mu karanta wannan littafin da duk ɗabi'un annan sulasulan da hadisansa ne zai kawo mana a ciki ƙwanar ibini kasir ibini kasir allah ji kansa da rahama ya ce hadihil aya wannan aya da ƙarƙana na kumfi rasulillahi da muka karanta a sama alkarima wanda take mai daraja aslun kabirun tana da wani tushe mai girman gaske fitta asibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko tushe ce mai ƙarfi wanda take nuna shemu mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi tun daga abin da ya shafi maganganunsa kun gane ko maganganunsa duk cikin sahabbai waye yafi kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar kun gane ko shi yafi kowa kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ka zo kai magana da sayyidina Abubakar yayi maka magana da zaka tashi ka je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai irin maganan da shi za ka ji maganganunsu iri ɗaya haka suke so da yawa idan annan sulasallam ya zo kafirai suka zo suka yi masai na abakar tambaya ya ba su amsa da sun je wurin annan sulasallam sai su ji amsan iri ɗaya ko da kalmominsu bai zama ɗaya daidai wa daidai ba wani lokaci ma kalmansu harafi da harafi za ka ji iri ɗaya suke magana annan sulasallam da sai na abakar to wannan kusancin shi yasa allah ya zaɓe shi fiye da kowane sahabi ina fata mun gane to don haka duk wanda ke so a yau shi ma Allah ya zaɓe shi dole ne ya koyi da irin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malam yace aslun kabirun fi ta'asibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi tun daga maganganunsa wa af'alihi da aikace aikasansa al-hasan al-basri shi ba sahabi bane tabi'i ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aka raine shi ya girma saboda tsaban kauna annabi sallallahu alaihi wasallam da zama a gidansa da lizimtar abin da yake ya koyar alhassan albasari sai da ya waye gari ya ce wallahi in bacci na da tsoron Allah in na faɗi magana na ce annabi ya faɗa dole ku yadda sabai suka ce kuma gaskiya ne saboda Allah ya bashi hikima ya bashi ilimi ya bashi hasken kalmomi in ya faɗi abu sai ka yayi daidai har sai in ba ya ce wannan magana ta ce ba sai ka ɗauka maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ana son koyi irin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahwalihi da yanayinsa mazala salasala ya shiga cikin farin ciki an ga yadda ya farin ciki ko an ga yadda ya farin ciki ya shiga cikin damuwa na duniya an ga yadda ya nuna damuwan shi lokacin da ɗanshi ibrahim ma'azzam ya rasu annan salasala an ga yana kwalla har yana zubar da hawaye an fahimta ba tare da ya yi ihu yana ɗaga murya ba an dai ga yana kwalla yana zubar da hawaye suna zuba daga idansa Abdurrahman bin Auf Allah ya kare da a gare shi ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadda kai sai ya ce wannan rahama ne da jin kai watan shi 16 a duniya gaba ɗaya Allah ya dauki rayuwar shekaran shi ɗaya da wata da wata hudu ko shekara ɗaya da wata shida ya rasu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba da shi dan karamin yaro ne yana wasa da shi yana son shi sai Allah ya amshe shi to sai manzo Allah ya tausaya mishi yanda ran shi ya fita ina fata kun gane to shine ce wannan rahama ce ya ce innal ayna latadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabb kai ma da amma rasuwa abin da kace kenan ko ido na kwalla bare da ihu na bane na lalace haram amma mutum ya zubar da kwalla sunna ne an gane ko wa innal qalba la yahzan yace kuma zuciya tana cikin damuwa wala naqulu illa ma yurdi rabb amma ba za mu faɗi komai ba face abinda ubangiji yake zai yarda da shi to kun ga wannan ahwali yanayinsa kenan an ga ya shiga farin ciki an ga ya yake farin ciki ya zo a lola ya wanke hannunsa so fai kuna da matsala me yasa ba a san da nake eh okay to na gane an ga lokacin da ya zo a lola ya wanke hannu so uku aka ga yayi murna yana fara'a kace me ya faru yace ai duk gaban da ka wanke so uku na alola to an wanke maka zunubanka na wannan gaba kun ga wannan yanayinsa ne na farin ciki da jin daɗi na karatun bai nisa ka ce rabi wa kana salafu a yaqrinuna ta'allum al-adab bil ilm wa kana salaf magabata idan aka ce as-salaf ku rike anan an ce as-salafu salih za ku yi ta ji ana cewa as-salafu salih salafu salih salafu salih da sauransu an ce as-salafu salih su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai tabi'i shine wanda ya rayu tare da sahabi sahabi mun faɗa wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam mun faɗa a farko to tabi'i shine wanda ya rayu da wanda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya ga sahabinsa ya rayu tare da shi sannan atba'u tabi'in wanda su ko basu ga sahabi ba amma sun ga wanda ya ga sahabi su ake ce ma qurunul mufaddala qurunul mufaddala wannan century guda uku waɗannan zamanukan guda uku har a tashi alkiyama ba za a ƙara yin musulman da suka kai musulman lokacin daraja ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane su ne wanda suka rayu a lokacina a ƙarnina ina raye suna raye sun mallazi na yaluna sannan da za su biyo bayansu in an ce alƙar shi ne century da turanci shekara tamanin zuwa ɗari to a salafus sale su ne waɗannan guda uku ɗin kun gane kun fahimta yawwa so yin malaci kanan salafu magabata ma'ana sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayansu yaqrinuna suna gwamawa suna hadawa yaqrinuna suna hada ta'allum al'adab koyan ladabi da tarbiyya bil ilmi da shi ilimin kansa ma'ana ba su koyan ilimi ba tare da tarbiyya ba kun fahimta shi yasa aka ce idan da a ce yau sahabi zai zo unguwar dosa zai wuce kana kallon shi ba sai an gaya maka sahabi bane shi kun san dalili duk abin da yake cikin ƙur'ani yana aiki da shi duk abin da annan sulasu ne ce a yi za ka ga yana yi ba zai taɓa yin daidai da irinmu ba shi to su sahabbai haka suka rayu duk yadda suke karanta ƙur'ani haka zuciyarsu yake haka ayyukansu yake to shi yasa aka ce suna haɗa ladabi da neman ilimi qala ibn sirin ibn sirin Allah ya masa rahama ya ce kanu yata'allamuna al-huda magabata sun kasance suna koyon shiriya kama ya ta'allamuna al'ilma kamar yadda suke koyon ilimi shi ne malam ya ce wa talibul ilmi shi ko mai neman ilimi za ku ji falalan ilimin a gaba wa talibul ilmi ɗalibi mai neman ilimi aula min ghairihi bi ta'assibin nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke neman ilimi aula shine mafi dacewa shi ne mafi cancanta min ghairihi fiye da wani wanda ba shi ba a menene ɗalibin ilimi ya fi wanda ba shi ba cancanta bitta'assibin nabi sallallahu alaihi wasallam wurin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi dacewa ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ɗalibin ilimi sai mala ya ce fattahalli bi akhlaqihi don haka nan at-tahalli bi akhlaqihi yin kwalliya da ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa shama'ilihi da ɗabi'unsa, adi'a liƙabulil amal su suka fi janyo a karɓi liƙabuli da'awatihi su suka fi janyo a karɓi kiransa inda nasi a wurin mutane. Manzan Allah sallallahu Alaihi ɗabi'unsa su suka sa mutane suka yi ta musulunta ba wai saboda iya maganan shi ko shi ɗan gidan wane ba ne. kuna ganewa akwai wanda suka musulunta tun kafin su zo inda yake kamar Talha bin Ubaidillah yana cikin mutane goma da aka yi musu albishir da aljanna da ya ji an ce annabi sallallahu alaihi ya ce an aiko shi shi dan kasuwa ne ya dawo daga kasuwa ya dawo gari da kuɗi da yawa zai je gida ya gaji da dukiya a hannun shi sai ga garin su duk mutane sun fito sun tsatsaya akan hanya yace me ke faruwa Madina ta juye Makka ta juye haka aka ce ai wai Muhammad ne ya ce mu je na bauta ma da lata da uzza da manata salisatal ukhra mu bauta ma wani Allah da ba mu jin shi ba mu ganin shi sai ce wa kuka ce ce suka ce Muhammad mana sai ce shi ya faɗa suka ce sai kai ba fa zai ƙarya ba me yasa ya faɗa haka ya san waye shi tun kafin rana bai taba sanin shi da ƙarya ba yace ba shi ya faɗa yace kai ba fa zai muku ƙarya ba kai ma zaka biye aka fara shi dai tun daga nan talha bin ubaidillah kai fara tarin zai je samu annan sulatula idan ya je gida yana wujuwa gaba ya gawo sai ce awai me ke faruwa aka ce ai kaji kaji sai wani ya ce mu abin da ya fi ba mu haushi abubakar ma ya yadda da shi sai ce ku tsaya wai kuna nufin bayan ya faɗi magana abubakar ma ya yarda suka ke shi to ni ne na uku ya ce ni ne na uku wallahi waɗannan mutum biyu la ya sami ani alal kazib ba za su taɓa haɗuwa akan wani abu kuma a ce wannan abun ƙarya ne ba ba zai yi wa ɗabi'unsu ba zai yi ai haka ba daga nan talha bin ubaidillah ya zama musulmi tun kai je kalmar shahada ina fata kun fahimta to shine abin da yasa mala ne ce ada ali qabuli da'watihi inda nas shi yafi janyo mutane su karbi kiran shi da yazo da shi na musulunci fa ta'thiruhu 'ala al-akharin kuma tasirin shi akan wasu mutane bi adabihi ta dabi'unsa ta dabi'unsa kaman suwa kaman su Sufyan Abu Sufyan radiyallahu an kun ga Abu Sufyan suna cikin wanda suka cutar da shi har ya hijira ya bar maka amma ran da ya dawo maka sai ya ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira kada a bi shi kun ga fa Abu Sufyan din shi koran shi yayi kuma makiyin shi ne sun ma so su kashe shi ne amma ya ce daga yau duk wanda ya shiga gida Abu Sufyan ya tsira to wannan abin ya sa Abu Sufyan sai ga ido da kunya ana nan ana nan har abin da ya faru ya faru sai Abu Sufyan ya zo ya musulunta to kun ga wannan shine mene adabihi din wa samtihi da shirunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne mai surutun da ya ta surutu har ya ta ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya duk wurin da magana ba ta da amfani ba za ka taɓa jin maganan shi kuma wannan shine siffan ɗalibin ilimi wanda yake da hankali wanda ya san ya kamata duk inda kawai magana ba ta da amfani ko a gidanku ne kawai sai kai shi ce to ke baki ce ko ke to ai ban iya ba ban sani ba kun gane ko ana zagin wani ana cin naman wani sai kai shiru inda kai ka tashi ka bar wurin ba kada mala'iku su zo fushi da mutane su hada da kai ina fata an fahimta shine wa samtihi wa ibadatihi da ibadarsa wa fada'ilihi da asalin wato ɗabi'unsa maɗaukaka waɗannan abubuwan da muka faɗa shatru ma yantafa'un nasu bihi shine rabin abin da mutane suka amfana da shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'unsa kadai mutane sun amfana da shi lokacin da ya shigo masallaci ya ga ana gaddaman hajrul aswad za a sa bakin dutse a jikin ka'aba suka ce duk wanda ya fara shigowa masallacin nan shi zai mana hukunci kawai sai ga annan sulasulan shi ya fara shigowa yana shigowa dukansu suka ce radina bil amin mun yadda da muhammad amintacce sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan abu ne wanda mutane sun san shi da shi kuma sun amfana da shi sai ma ce wani ahammiyati tazkiri talibul ilmi kuma ta sanadiyar muhimmancin tazkiru talibul ilm a tunatar da ɗalibin ilimi da hilyatul ilmi da abin da ya shafi ado na ilimi wa zinatihi da kwalliyarsa zauna da kyau kai da kwalliyarsa jama'atu adaban ni malam muhammad bin abdul muhsin muha alqasim jama'atu na tattara adaban wasu ladubba wasu halaye wasu ɗabi'u waɗanda lagina lahu an hafi hadal kitab babu wani ɗalibin ilimi lagina lahu babu wanda ke jin ya wadatu shi bai bukata an ha na waɗannan abubuwan da zan faɗa fi hadal kitab a cikin wannan littafin abinda zan faɗa a littafin nan ba wanda zai ji wai baya bukatar shi inda musulmi ne shi ko mai neman ilimi an gane sai mun je ciki za ku yadda wasammaituhu yace na sa ma littafin nan suna da adabu talibil ilm la dubban dalibi mai neman ilimi mai albarka akwai wanda suke da ilimi da yawa amma Allah bai sa ma ilimin sa albarka ba na farkon su shine shedan iblis da ilimin shi Allah ya kore shi daga aljanna haka Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allahu ala ilmin akwai wanda Allah ya batar da shi akan ilimi malai ce as'alullah ina roƙon Allah an yanfa'a bihi da ya amfanar da wannan littafin wa an yaj'alahu kuma ya sanya littafin nan da na rubuta ya zamto khalisan liwajhil karim tsarkakakke wurin neman fuskan Allah mai karamci abin da yake nufi da neman fuskan Allah mai karamci ma'ana Allah ya sa ya zamto na samu yardan Allah sanadiyan wannan littafin an fahimta sai ya ce wa sallallahu kuma tsiran Allah ya tabbata wa sallama da amincinsa ala nabiyina Muhammadin ga annabinmu Muhammad wa ala alihi da alayansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in a gaba sai ya ce huddatul kitab khutba shine steps khutba step matakin da nabi na alkitab wurin rubuta littafin nan kuna ganewa matakan da nabi wurin rubuta littafin nan ma'ana abinda za ku tarar a cikin littafin nan idan mun shiga ga abubuwan da zan koya muku mala yace qasamtul kitaba ila faslaini wannan littafin da ke hannunku na raba shi zuwa aji biyu na raba shi gida biyu wata ta kulli faslin a ƙarƙashin kowane kaso kowane aji na sanya mabahis bincike duk abin da na faɗa zan faɗa muku dalilin abin da ya sa na faɗe shi wahiya alan nahwil ati kuma na tsara shi ne alan nahwil ati kamar yadda za ku ji haka as follows kamar yadda za ku ji kamar haka na farko alfaslul awwal ba ya ce fasla biyu yayi fasali biyu ba alfaslul awwal fasali na farko a cikin sa nayi magana dangane da ahammiyatul ilm muhimmancin ilimi duk wanda bai karatu ba zai sha mamaki a rayuwar shi duk wanda bai tsaya yayi ilimi ba to sai an zo bus stop din da ko dan wane ne sai an yi dropping din shi ba za a tafi da shi ba a duniya kuna ganewa ko a nan duniya inda mutum ya zauna illiterate ba karatu ba ilimi to sai an zo point ɗin da ba abin da zai iya an aje shi kenan sai dai ya ga ana yi to zai magana ka ahamiyatul ilm muhimmancin ilimi wa fadluhu da darajar da ilimi yake ba dan adam kai ba dan adam ba har kare Allah na bashi daraja in yayin ilimi idan aka samu kare guda biyu wannan police dog ne wanda ake kawai ciyar da shi wannan kuma na farauta ne an koya mai farauta aka tura su suka kamo wani dabba da ake ci kaman zomo to in suka kamo in wannan da aka yi training din shi farauta yi ilimi in da da bismillah in ya kama zoman ko ya mutu za a ci naman zoman amma wancan ɗaya in ya kamo ko da bismillah aka kamo in dai bai da ilimin farauta ba za a ci naman shi kun fahimta to ballantana mutane malai yace a wafihi mabhasani wannan fasalin akwai bincike guda biyu da na sa karkan shi al-mabhasul awwal na farkon su ahammiyatul ilm muhimmancin ilimi insha Allah gobe za mu fara da shi al-mabhasul thani bincike na na biyu nayi magana ne dangane da fadlul ilmi darajar da ilimi yake ba mai shi darajar ilimi a rayuwar mutum sai alfaslu tsani fasali na biyu shi kuma karkashin shi na yi magana a kan ababu talibul il yanzu kun ga an gama da shi ilimin kanshi saura mu da muke neman ilimin yanzu kuma mu ya ake so mu zama ladibbanmu me ake so da ni da ku mu zama wa fihi tis'atu mabahi karkashin shi ko yace zan magana akan bincike guda tara al mabhasul awwal bincike na farko zan magana fihi a ƙarƙashinsa al-ikhlas neman ilimi domin Allah na biyu al-khawfu minar riya ka ji tsoron yin abu ba don Allah ba don mutane su gani ka ji tsoron yin abu saboda ganin idan mutane na uku ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam zan magana akan yanda ya dace kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai al-mabhat na nawa na'am asani almabhasu sani sai bincike na biyu fihi yace a karkashin sa zan koyar da ku abin da ya shafi addu'a ya ake yin addu'a kuma wani gudunmuwa addu'a ke ba mai neman ilimi wani irin gudunmuwa addu'a za ta baka kai ɗalibin ilimi na biyu nawafilul ibadat zan koya muku nafilfili na ibada dan da su ne Allah zai soka duk tarin ilimin ka Allah bai son ka zai barka kai ta wahalan banza ne wanda Allah yake son shi ko bai kai ka ilimi ba sai ka ga fi ka cin nasara an fahimci wannan ko sai na uku qiyamul layl zan tura ka akan yanda zaka rinka sallan dare duk wanda ko ya iya tashi yana sallan dare to wallahi tallahi in duk duniya sun taru ba su san shi ba inda suka iya da shi sai ya ci nasara akan su duk duniya in za su taru sai ya taka su ya wuce kun ji daya na biyu kuma zai zo gaban Allah bai da zunubi ko ɗaya na uku duk wani abu da wani ke tsoron kana sallan da rashi abin sai ya ji tsoronka kaman talauci kaman rashin lafiya kaman makiya kaman aljanu kaman kome ne an fahimta za mu zo kan shi sai na hudu daga cikin abin da ake so ɗalibin ilimi ya koya zikirullahi shine ambatan Allah ambatan Allah na biyar at-tauba barin zunubi da yanke ma zunubi tuba daga zunubi saboda in ka tuba to Allah zai soka inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin in dai ka tuba to Allah zai kaunace ka kuma Allah ya kaunace ka kakanka ta yanke saka kai ka ji dadin ka na shida al-istighfar zaka ga gudunmuwan istighfari ga ɗalibin ilimi in kana ɗalibin ilimi baka istighfari zaka halaka baka san ka halaka al-mabhath na nawa na'am al-mabhath al-thalith karkashin bincike na uku yace wa fihi karkashin zan magana akan birrul walidain yi ma iyaye biyayya duk nasarar mutum yana hannun iyayensa musamman mahaifiyarsa an fahimta cin nasarar kowane mutum na duniya yana hannun iyayen shi musamman mahaifiyarsa da ta haife shi to ɗalibin ilimi ana so ya zamto iyayen shi sun fara moran shi kafin kowa a duniya an gane zai magana a kai sai silatin rahim sada zumunci shi ma za mu zo kan shi na uku qada'u Allah shirye yake qada'u hajatin nas biyan ma mutane bukata an gane qada'u hajatin nas idan kai ɗalibin ilimi ne to ana sa ran kai ba ordinary mutum bane kai wanda mutane za su rinka amfana da kai ne kai ka tashi daga bloody civilian kun gane ka zama wani zababben Allah tunda aikin annaba kake da manzanni to yanzu mutane za su rinka benefiting daga gare ka an gane agwanan na tafiya daidai to minti shida ko na'am a'a ba za mu yi tuwa ba iyayensu na jiransu a waje qada'u hajatun nas ana son kalamto kana iya biyan ma mutane bukata zamu zo duk zamu ji hadisi karkashin su wannan duk kawai muna faɗan titles din ne sai al-mabhath na na ar-rabi' al-mabhath ar-rabi' bincike na hudu wa fihi a karkashin sa malam zai magana akan husnul khuluq kyawawan dabi'u dalibin ilimi da kyakkyawan dabi'a ya ake so ka zama a matsayinka na dalibin ilimi ya ake son dabi'unka hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama idan an je an shiga aljanna menene aikin da zai kai majority mafiya yawa yan aljanna wanda suka shiga aljanna wanda suka fi kowa yawa wani aiki ne ta sanadiyan shi majority mutane suka shiga aljanna idan misali mutum trillion goma za su shiga aljanna to trillion takwas a ciki ko bakwai wani aiki ya kai su annabi sallallahu alaihi ce taqwallahi wa husnul khuluq babu abin da zai kai mafiya yawan mutane gidan aljanna kaman tsoron Allah da kyawawan dabi'u ana ganewa na biyun sa gargashi wannan as-sidiq maganan gaskiya dalibin ilimi ana so ya zama mai gaskiya Allah ta'ala ya ce alladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ano da ce wa qulu qawlan sadida to gaskiya alakan dalibin ilimi da gaskiya so da ƙarya yana zubar da mutunci kuma yana sa mutum ya wulakanta a duniya da lahira to bai dace da wane dalibin ilimi ba sai na uku shine salamatu sadr salamatu ba fan akwai salamata a cikin ku baki ake nufi ba salamatu sadr kubutan kirji ma'ana kirjin ka ya zamto ba mugunta ba hasada ba kiyayya kawai zuciyarka ya zamto ba riko da wani a cikin rai shine salamatu sadr baka rike kowa a ranka ba sai na almabhasul na alhamis ko almabhasul khamis bincike na biyar wa fihi a gargashin sa akwai zai magana kan alhirsu alal waqt za a kwadaitar da kai wurin amfani da lokaci idan kana dalibi kai amfani da lokacinka ba za ka yi regretin za ka yi nadama idan ka girma bari ku je idan kana idan kana matashi kamar yadda kuke za ka ga baka da lokaci a kai ka makaranta in ka dawo ana tunanin za ka fara business za ka fara aiki a ofis za ka je nysc za ka rubuta jam za ka yi waye za ka yi neko na za ka duk baka da time to ku rubuta ku ajiye idan allah ya baki tsawon rai ko ya baka tsawon rai akwai sanda za a zo ka tsufa sai dai ka zauna kai ta shiru kana tunani ba inda za ka ba ma ko kofar gidanku ba wanda zai zai sallama da kai an gama amfani da kai use and dump an gama ka tsufa ba mai neman ka ba mai bukatanka lokacin za ka ga kana da enough time a rayuwarka daga sallah sai bacci sai asibiti a gwada jini a medical check-up a ce kar a ci gishiri ka dace kai bacci da yawa kuma shi kenan ba ka da wani abin yi in ofis ne ka yi ritaya in kuɗin ne ga su nan ma baka jin daɗin su duk yaranka sun girma sun to a wannan lokacin idan baka yi ilimi ba wallahi za ka zama kaman kayan wanki a jibge a ajiye ba ka da wani amfani amma idan ka yi ilimi za ka ambaci Allah za ka yi tilawar ƙur'ani za ka yi muraja'a za ka tuna wasu abubuwa na ibada da kasansu na ilimi ko kalli da Ahmad Ibrahim Bamba da ya rasu kafin ya rasu dukka gashin shi dukka sai da ya fari kuma shekar 42 years yana koyarwa 42 years yana koyar da mutane amma abokan shi wasu ma sun rude ba san da suke ba suna ta mantuwa in ka gaya musu magana ba su rikewa sun manta amma shi da ya hadisi ya qur'ani sai gashi daram har ana saura kwana uku ya rasu sai da ya karanta hadisi ya koyar da duk duniya hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har a tashi alkiyama ladan shi nan zai ta tafiya saboda yayi karatuttukan da har a tashi kiyama ba za su bace ba suna nan ana ilmantuwa da su to ɗalibin ilimi kenan inda sanda yake yaro ya sa son jin daɗi a ran shi luxury ni babana kaza ne ba zan yi karatu ba ai muna da kuɗi ai kaza wallahi da sai kuɗin nan sun ƙare kuma sai ya wahala to amma da yake ilimi ne sai gashi har vice president sai da ya je gidan shi dan ya ta'aziyya shi daraja ce kun fahimci magana second citizen of the country dole sai da ya rusuna ya je gurinsa ilimi ya ɗaukaka akan mulki duk wanda Allah ya bashi ilimi Allah ce walladina utul ilma darajatin a takaice alhirsu alal waqt akwai yadda mu kwaɗayi lokaci ba lokacin batawa ba lokacin wasan kawai ayi ilimi ayi ilimi a wahala ayi ilimi in an gama wahalan dadin zai zo an gane yawwa sannan sai as-sabru fi talab al-ilm hakuri wurin neman ilimi duk wanda kuka ga yana da ilimi sai da ya sha wahala in mun zo babin shi zan ba ku labari yanda aka yi muka yi haddan Qur'ani in ku ne duk sai kun gudu kun bar makarantar hadda wallahi tallahi wallahi ina in ku ne kam ba ko izu goma ba za ku iya ba za ku gudu mun sha wahala ƙwarai da gaske to amma duk in aka zo kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri shi kenan shi kenan yanzu ina tuna waɗanda set ɗin da za su sauka a cikinku ɗazu na bi ta kusa da gidan wasu wanda shi ya gudu bai haddan ba yanzu ko izifi goma bai da shi ko kuma gashi har kun gama kuna tilawa in ya ganku sai ya ji zafi a ran shi in baban shi ya ganku sai ya ji zafi a ran shi to haka duk wanda ya sa lalaci matsala ne haƙuri ake yi na uku a suhbatu saliha zai zo yi magana akan abokantaka da mutanen kirki in ka kuskura kana son rahamar Allah ba kai abota da wanda shi ma ke son rahama ba to zai batar da kai in ka san kana son ilimi dole abokinka ya zanto shi ma mai son ilimi kun fahimta idan ba kai tarayya da wanda ke son irin abin da kake so ba to zai bata maka lokaci ba ka taba cibin abin da kake so ba kun gane sai al-mabhat na nan fasadis na shida wa fihi karkashin su yace huduru durusul ulama halartar majalisi na malamai kun yi sa'a ko yanzu gashi an samu ku littafi kun fahimci magana amma asali ya kamata duk inda ilimi yake kaje ka nemo shi ilimi yafi karfin ka shi bai neman ka kai kake neman shi kai kake bukatan shi shi bai bukatan ka kun fahimta to ana so ka rinka bin malamai kana samun ilimi shi yasa in kun gama ya kamata yanzu a yi all boys a makarantar nan a buɗe all boys na makarantar daga wannan shekarar za mu buɗe ko ka tafi wani wuri ka san kana da ne kana da abu kuma in kana kaduna akwai hutu za mu rinka sa karatu na all boys kawai ko kai graduating ko baka alfaru in dai mun baka certificate ɗinmu da sunan mun yadda kai graduating to za mu rinka neman ana dawowa lokaci bayan lokaci ana haɗuwa ana yin wasu karatuttuka kowa ya rinka sanin manufan shi da inda ake so ya je ta yadda ko da gaba an samu president a cikinku ko an samu minister ko an samu senator ko an samu chairman ko wani reps ko an samu wata commissioner of education commissioner of health a cikinku mace shikenan ta riga ta san mutunci ta san daraja ko ta san irin tarbiyyar da aka yi mata daga makarantansu da gidansu sau da aka sai dai ka ji jama'a suna Allah ji kan mahaifa Allah ya kaza an samu ya ta gari an samu ɗa na gari an gane minti biyar to ana ma wuce a takaice al'iktaru mina shiyo yawaita malamai na uku ihtiramul ulama girmama malamai za mu zo kan shi na hudu ihtiramul akran girmama abokanka na makaranta da neman ilimi idan kana da aboki shi ma ka girmama shi ka mutunta shi ina fata an gane ɗalibai ana so suna ganin girman mutuncin junansu kada wani ya raina wani kada wani ya rinka gaya ma wani magana mara daɗi kowa ya rinka mutunta ɗan uwan shi don haka sabai suka yi suka ci nasara al-mabhas na asabe ko na bakwai al'amalu bil ilm to ga inda giza ke saka aiki da me ilimi aiki da ilimi na biyu karkashin shi al-qudwatul hasana ya za a yi ka zamto wanda kai ma za a rinka koyi da kai ya za a yi ka zamanto wanda wasu za su rinka sha'awar su zama irinka malam zai gaya mana almabhasu samin na kusa da ƙarshe shine bincike na nawa na takwas yace ta'alimun nasal ilm koyar da mutane ilimi in ka tara ilimi ka je ka kwanta da shi ba a yi nasara ba an fahimta idan ka samu ana so ka ba wani za mu zo kan shi shi da al'intif na biyu shi da al'intifa bil wasa'il hadisiyya al'intifa yadda za ka amfana bilwasa'ilil hadisiyya da sababbin hanyoyi da ake samu na isar da ilimi kamar social media kamar intanet kun gane kamar satellite tv channels da sauransu ya za ka yi kai amfani da su ya zamto su ba su maka tasiri ba kai ne kai musu tasiri don nun zaka zo kanka za su ko su lalata ma rayuwa ko kai ka gyara su ɗayan biyu ne sai mabhas na ƙarshe shine al-mabhasu tasi' wa fihi ma lace a cikin su zaku ji zan magana kan alhadaru min alfitan a hirdinka tsoratarwa mutum wa fadawa fitintunu zagin mutane habaici sihiri ƙarya an gane duk abin ne taso na fitina ba ka ciki duk abin da za a taru ko a yi mitin a makaranta za a yi kaza za a yi kaza a makarantar mu za mu je ofis din principal za a yi zanga-zanga ba kai ba dan zanga-zanga ba ne kai dan ƙur'ani ne ina fata an fahimta za a yi protest za a ɗauki kwali za a tsaya hanya a ce ba ruwanka kai ɗalibin ƙur'ani kafi ƙarfin ka ɗaga kwali sai dai ka ɗaga aya ina fata an fahimta so da haka waɗannan fitintunun da suke zuwa na zamani ga sunan kaji maza barna mata barna universities menene wane ne wane ne ko yau ɗin ana ta rikici kan wata ta kashe aurenta so biyu ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza ana ta jifa lesbianism ba ruwanku ina fata an fahimta alhazru min alfitan nisantan da tsoron fitintunu sai na ƙarshe shine albudu anil ma'asi littafin zai rufe shi akan yanda zai koya mana nisantan safan Allah an gane to wannan littafin ko a haka aka ce an gama karanta shi an samu fa'idoji masu yawa an fahimta ko to insha Allah goben mun zo ya ce ya kasabta littafin fasali na biyu haka ne ko karkashin kowane fasali akwai mene mabhas akwai bincike an gane mabhas guda nawa ne a fasali na farko kakku bude kakku bude kakku min wayo mabhas nawa ne a fasali na farko na yadda mabhas nawa ne a fasali na biyu kara masha Allah to saboda haka wannan shine insha Allah darasin mu na farko kenan ba mu fatan mu wuce darasi goma ba mu gama littafin ba na ana qultu gadan ah afwan usbu'ul qadim insha Allah yawmil arbi'a ko shikenan yanzu sai Allah ya kai mu ba gobe bane a shi na tuna sai ranar laraba mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi